أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالجمام المظلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake kaddara haduwanmu a wannan masallaci na masjid al'ansa a cikin halka al'ilmiya cikin karatun littafin sharhu kasidati abi ishaq al'ilberi rahmatullahi alai a yau ranar litinin 23 ga watan jimadul ula shekara ta 1443 hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 27 ga watan 12 shekara ta 2021 a darasi wanda ya gabata mun tsaya a baiti na 61 yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala a darasinmu na bakwai a cikin wannan littafin mai albarka zan mu tashi a baiti na 62 yaqul abul ishaq al-ilberi rahimahullahu ta'ala ولا تقل السبا فيه امتهال وفكر كم سهير قد دفنت وقل يا ناصه بل أنت أولى بنصحك لفعلك قد نظرت تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت وفي سجري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شحت وكنت مع الصبا أحدا سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكست وها أنا لم أهد بحر الخطايا كما كنت حتى غرقت ولم أشرب مي أم دكر وأنت شربتها حتى سكرت ولم أنشأ بأثر فيه نفع وأنت نشأت فيه ومن تفعت ولم أهلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهبت لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك ولم أرك ولم أرك اقتديت بمن صحبت وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فمن تبهت ويكبه بالفتى فئل التصابي وأكبه منه شيخ قد تفتى يقول أبو الإسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى يقول أبو الإسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى ولا تقل السبا فيه امتهال ولا تقل السبا فيه امتهال وفكر كم صغير قد دفنت وفكر كم صغير قد أنت وقل يا ناصحي بل أنت أولى وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لفعلك قد نظرت بنصحك لو بفعلك إليك قد نظرت تقطعني على التفريط لوما تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت وبالتفريط دهرك قد قطعت وفي سجري تحوفني المنايا وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شئت وما تدري بحالك حيث شئت وكنت مع الصباء هدى سبيلا وكنت مع الصباح لا سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكست فما لك بعد شيبك قد نكست وها أنا لم أخذ بهر الحطايا وها أنا لم أخذ بحر الحكايا كما خذته حتى غرقت كما قد خذته حتى غرقت ولم أشربه مي أم دفر ولم أشرب مي أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت وأنت شربتها حتى سكرت ولم أنشأ بأثر فيه نفع ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه ومن تبعت وأنت نشأت فيه ومن تبعت ولم أهلل بواد فيه ظلم ولم أحمل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت وأنت عللت فيه وانتهبت لقد صاحبت أعلاما كبارا لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت ولم أرك اقتديت بمن صحبت وناداك الكتاب فلم تجبه وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فمن تبحت ونبهك المجيب فمن تبهت ويقبه بالفتى فعل التصابي ويقبل بالفتى فعل التصاحي ويقبه بالفتى فعل التصابي ويقبل بالفتى فعل التصاحي وأقبه منه قد ش... وأقبه منه شيخ قد تفتى وأكبر منه شيخ قد تفتى زادكم الله من فضله وتوفيقه malam yake cewa a baiti na 62 wala taqul siba fihi imtihalun malam anan yana zance akan cewa igtanim waqtu shababik ka ci moriyar lokacin yarintarka kadda ka ringa cewa a a yanzu yarinta ce bari he in na tsoho zan gyara a a ka ci moriyar wannan yarinta in ka daure kai abun kirki to zaka shiga cikin inuwa ta Allah subhanahu wa ta'ala ranar da babu wata inuwa sai inuwar shi daga cikin wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake sanyawa a inuwar shi ranar tashin alkiyama sarmayi wanda ya mai da hankalin shi akan addinin musulunci ga yana da damar ya yi shigantakar amma sai ya ƙi don tsoron Allah subhanahu wa ta'ala imana yake mana nasiha kadda ka ce yarinta ce akwai lokaci a nan gaba wala taqul siba fihim tihalu wala taqul anna amami fursatun wasi'atun kadda ka ce yanzu ma akwai sauran lokuta na da dama min zaman a tazawwadu fihi min ilm a gaba sai in koyi ilimi yanzu ba yanzu ba sai a gaba wattuka ko kuma a gaba na ji tsoron Allah ba yanzu ba a'a wasilahu ko kuma ka ce a'a a gaba na gyaru ba yanzu ba wa atubu fi akhir umri kadda ka ce a'a sai karshen rayuwarka zaka tuba tuba tun yanzu li'anna al-maut la yu'raf mata yutahattabu al-mar dan saboda mutuwa ba a san ba yaushe take zo ma mutum qala Allah ta'ala fi muhkam tanzilihi wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut rai ba ta san a wata ƙasa zata mutu ba kuma tana mi zata mutu haka Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin suratul luqman anda Allah kuma subhanahu wa ta'ala yake cewa min qabli an ya'ti ahadakumul maut tun yayi kokari ya samu guziri tun kafin mutuwa ta zo ma ɗayan ku kuma mutuwa ta aki bagtatan ita tana zauwa ne kai tsaye dan shi yasa malam yake cewa wala taqul siba fihim kihal katta ka ce yanzu yarinta ce bari akwai sauran lokaci muhula imtihal amami zamanun ila 60 aman kamar mutum ya ce ya a yanzu bari dai in bari har sai na kai 60 tun da ni yaro ne la a a faqad yutahattafu al-maut al-maut wa huwa sahih mutuwa takan ɗaukan yaro yana yaron shi yani kun musta'iddan littauba kamar malam yana ce mana anan ka shirya ne kullum ka ringa tuba fi kulli lahzatin a kowane lokaci ka ringa jaddada tubanka lailin aw nahari dare ne ko kuma wuni ne kuma kullum kofa Allah subhanahu wa ta'ala a buɗe take ta yayi ta ya amshi tuban mai tuba hadisi ingantacce ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana shimfiɗa hannun shi da daddare don ya yahe ma wanda suka tuba suka yi mummunan aiki da rana sannan Allah subhanahu wa ta'ala yana shimfiɗa hannun shi da rana don ya yahe ma wanda suka yi aiki suka tuba da daddare kenan shine kun fi duniya ka annaka gari au abiru sabi na kullum a duniya ka ringa mai da kanka kamar bako ko kuma ɗan tahiya ƙala iza aratta an ta'rifa al-maut ghayra madmunun fi ta'khirihi ila ba'd shaykhuha min as-sun anan malam kenan yayi bayani akan cewa in kana so ka san mutuwa batta kamawa he tsoho kaɗai yaro ma tana kamawa shine yake cewa to wa fakkir kam sagirin kaddabanta a baiti na gan malik cewa wa fakkir kam sagirin kaddabanta kenan mana yake cewa kai tunani yo yaro nawa ka binne a rayuwarka ko ma baka binne ba kai da hannunka nawa ka gani aka binne yaro a unguwarku ko a garinku in ka sha makwantai kabari nawa kake gani na jarirai ce kenan ba ka yi aiki yanzu ba sai ka tsuha akwai jahilci zaka gani barantana 'yan uwanmu na karkara a wayansu ƙauye zaka ga iya mace sai a sa mata ido batta sallah batta azumi wai sai ta yi armi haka wannan sakarci ne ba addini ba ne ba maguzanci ne ɗiya mace kamar ɗa namiji take a wajen ibada duk lokacin da ɗiya mace ta balaga ita ana rubuta mata zinihi kamar yadda ake rubuta ma hallo ɗa namiji zinihi ana rubuta mata lada kamar yadda ake rubuta ma ɗa lada kenan ba a cewa ba a bauta ma Allah sai an yi armi a'a tun kafin a yi arman tun ana yarinta ake bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala dan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ku koya ma iyanku sallah tun suna da shekara bakwai ku buge su a kanta lokacin da suka kai shekara goma idan shi ne mana ya ce wa fakir kam sagirin kaddafanta ka yi tunani ka ga yaro nawa ka binne ko aka binne ka gani ko kuma da ka je makwantai ka ga kabarurruka na yara ƙanana sun mutu to don me yasa kai zaka bari ka kibauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ka ce wai sai ka tsufa fal mautu la yantazir mutuwa batta jira la ila sagirin wala ila kabirin batta jiran yaro ko kuma batta jiran babba bal qad yakunu man yamutu min as-sigar hum aktsaru adadin min man yamutu min al-kibar takan yuma wanda suka yi mutuwa yara ne fiye da manya wala ta'lam hal ta'ish ma al-kibar aw la kuma bakkara garantin ka rayu da manyan ko kuma baka rayu ba wannan baitin abin da yake karantar da mu kullum mutum ya yi ƙoƙari in Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dama ya ci amfanin wannan damar tashi tun kafin damar ta kubce in mai hankali ne bai da tuliyau hairun min da jajatil gad ƙwanyau ya yi kaza gobe hakkarin laraba suke da karin magana kamar ga kwai nan a ce za a baka kwai sai a ce ko kuma bari gobe in aka mu kaza sai a baka ko kuma yadda suke cewa larabawa usfurun wahid alal yad hayrun min al asharati ala shajara tsuntsu guda a saman hannu yahi alheri da tsuntsu goma a saman icce nan malam yana gaya mana akan cewa ista'id li talabil ilm ka yi ƙoƙarin neman ilimi wala siyaman tsalar ilmuddin barantana ma ilimin addini mutum kullum a rayuwar shi ya ringa ƙoƙarin neman ilimi barantana ilimi na addini tun kafin lokacin da ba ya iya neman ilimin ya zo ba mu sani akan cewa innal farka al'asasi bainal insani wal haiwan lalle fa bambanci wanda akwai shi tsakankanin mutum da dabba huwal ilm shi ne ilimi bambanci tsakankanin mutum da dabba ilimi nan hankali shi ne bambancin don shi yasa mutum ya yi ƙoƙari ya nemi ilimi li'annan lazina la yatlubuna al-ilm saboda wanda busu neman ilimi in hum kal an'ami bal hum adal idan in mutum ya zauna bai neman ilimi kamar dabba yake kai bari ma wani bin dabban ma ta fi shi ka diba ka gani mutum ba da ganga jiki ba ne ba a'a mutum da ƙwalluwa ne in gaggan jiki ake duk ƙarhinka baka kai zaki ba in jikin ake bi duk ƙarfinki duk girmanki biki kai giwa ba ba kyawo ake bi ba in kyawo ake bi biki kai ɗawisu ba ko baka kai ɗawisu ba shi ɗawisu wanka ma bai amma kuma hallo kyawo gare shi kenan shine bambanci tsakankanin mutum da dabba neman ilimi mutum ya yi ƙoƙari ya ringa neman ilimi na addini laisal jamal bi aswabin tuzayyinuna innal jamala jamalul ilmi wal adabi wa mal hasnu fil fata sharfan lahu idza lam yakun fi fi'lihi wa khala'iqu ba kyawo bane ba kyawon jiki a'a kyawo shine na kyawon hankali da kyawon fahimta da kyawon lura yanan malam ibn al-qayyim rahimahullahu yake cewa fa innal ilma ta'mul qalbi shi ilimi abincin zuciya ne wa sharabuhu kuma da abin shan zuciya ne wa dawa'uhu kai ilimi shine ma magani na zuciya hayatuhu mawqufatun ala zalika rayuwar zuciya tana tare ne da ilimi فإذا فقد القلب العلم فهو ميت إذا زوتيا كوا ترس علمي تو أن سامو متتشل زوتيا ولكن لا يشعر بموته أما بيا jin wannan mutuwar tashi yana shine hemala yake cewa yanzu a baiti na 62 wa qul ya nasihi bal anta aula بنصحك لو لفعلك قد نظرت أنا مالا يا فارا ما كمان كانش نصيحة ko kuma ya fara sa wani ya ma karan kanshi nasiha saboda mai yin nasiha shi ma bai yi ƙarfin a mai nasiha ba shine malam anan wada a fi manzumatihi mislu hazihi muhawara a hayanan nasihun yansa مقصر أمامه وأحيانا هذا المنصوب يعاتب الناس ليدله على الخير kenan malam wata rana a cikin wannan sistem in nashi na wannan karatun wata rana sai ya ringa ba mutane nasiha wata rana kuma sai kamar ya sa wani ne ya ringa mai nasiha a karan kanshi don saboda babu wanda ya yi ƙarfin nasiha kowa yana buƙatar nasiha don saboda addin an nasiha kuna yabda muhawara a nan imala yake ba da wannan muhawara yake cewa wa qul ya nasihi wa qul ya ayyuhal mansu ya kai wanda nake ma nasiha ka ce ya kai wanda kake min nasiha anta aula bi nusika ai kai ma ya kamata ka yi aiki da wannan nasiha kenan mai hudun ya kamata shi ma ya yi aiki da abin da yake faɗa. ka aje kana faɗa amma kuma har ka aikatawa lima taquluna ba la taf'alun ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun yana shine malaiki cewa ya kai mai mun nasiha ka ce kai ho kai ne ka yi cancanta wannan nasiha game da abin da kake aikatawa in ka tsaya kai dogon hange anta nasahtani kai ne hukamin nasiha an atluba ilma da in nemi ilimi lakin ra'aitu minka taksirun fil ilm amma naga kai kuma kana da taksiri kana da ragowa akan neman ilimi baka ba da muhimmanci akan wajen neman ilimi in sah nafsaka kama kanka nasiha mana la taksur fil ilm kadda ka takaita akan neman ilimi وأرى منك أنك تنسه الناس في الإكسار من الإبادة وأنت تقصد كمان مالين ينا تشيوا ينا ما كيش نسيها إن أغني كان يوم ما متاني نسيها أكن سيوي تأمبتن الله سبحانه وتعالى سيوي تبوتا مع الله سبحانه وتعالى kai kuma baka ambaton Allah subhanahu wa ta'ala baka yawan bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala imam shafi'i rahimahullah ta'ala yake cewa a wani baiti ya wa'izan nas amma anta fa'iluhu ya kai mai ma mutane wa'azi amma kai kana aikata wannan abu ikfis li shaybika min aibin yudannisuhu inna bayada qalilil hamal danasi ka kiyaye farin kayan naka wannan da ka sa ka dauda ta kama su don saboda fararen kaya fa sauƙin ɗokan dauɗa gare su kenan shine malam yake cewa ara minka tansahu nasu bi kasrati tilawati alquran wa anta taqsu ina ga kana yawan ba mutane nasiha su yawaita tilawa alqur'ani amma kai baka karantawa fa huna yash'al gairahu yu'atibu yana malam anan kaman ya sa wani ne ya ringa mai wa'azi liyakuna al'itaba ala nafsi ashad dan saboda in aka ringa mai wannan wa'azin sai kaga shi ma ya kamu da wannan wa'azin shi ma yana buƙatar wanda zai mai wannan nasiha kenan shi ne ake so mutum in ya faɗi abu ya ringa aikatawa ke zamanto kalamun kal'asari wa fi'ilun kal'asar zancen kamar zunwa kuma aikatawar kamar maɗaci sai malam yake cewa a baiti na 64 tuqatti'uni ala tafriqi lawman yani da'iman talumuni kullum kana zargina ka annaka taqtuni min shiddati wa kasrati ma talumuni bihi min at-tafriq kullum kana mun wa'azi kullum kana mun wa'azi wa bit tafriqi دحرك قد قطعت وبالتفريط أنت أيها الناس هو أنت أيها الطالب العلم دحرك قد قطعت يعني كي كابات لوكا تنكا كنا تموا أجي إن جارا كي كما كاكي جارا وا كمان كنا ديبا لهم ولدي كي كما كاكي ديبا لهنكا من كرنتا أتكر نونية أو أن مجلسي na duniyar kahtani inda mala yake cewa kada ka shagaltu da laifin wani yawa kai baka shagaltu da naka ba in kai haka laifin naka ya zama laifi guda biyu la tashgilanna bi aibi gairika gafilan an aibi nafsika innahu aibani haka mala yake faɗa muhammad al-qahtani rahimahullahu ta'ala kada ka shagala da aibin waninka kana mai rafkana da aibin kanka in ka kai haka kai aibin naka ya koma guda biyu he malam yake cewa a baiti na 65 wa fi sigari tuhawwifuni almanaya yani wa ana sagir wa ana asgaru minka ni yaro ne kuma hallo ni na hikalanta fiye da kai تقول كما تيوا انتبه لا يأتيك الموت hankali wa kan mutuwa ta zo ma wa ana sagir kuma lokacin da ina yaro lakin an tal'an kabir amma ho yanzu kai babba ne wa ma tadri bi halika haisu shihta an tal'an kabir wa ma tadri mata ya atikal maut kai ho babba ne kuma baka san ba yaushe mutuwa za ta zo ma kuma kake aikata wannan abubuwa wanda bai dace ba anta nasahtani kai ne fa kake min nasiha wa ana sagi lokacin da ina yaro sa haka ne wastajabtu laka kuma na amsa ma wannan nasiha taka lakin al'an anta kabir amma yanzu kai fa kai babba ne wal mautu qad yakunu aqrabu minka kuma hallo mutuwa ta yi ta yi kusa da kai ilayya fiye da ni فلماذا لا تستعيد بكثرة الطاعات والبعد عن السيئات دم يسا كاتار شيكرو دم يسا كاسن سري كازم لتيجو دم يسا كاسن سري كنا شيكرو أرو أرو baka ba da himma ba yanzu zuwa ga yawan bauta ka tsaya kana abubuwa irin na yara don saboda duk wanda ya latijantaka duk wanda ya kai latijo to ba ɗaya ba ne da shi da yaro saboda kai shekarunka na nihin akan cewa shekarunka ka kusa gabai in shekara tamanin aka sama a duniya kai kuma a ce yanzu kana shekara hamsin kaga ba ɗaya ba ne da wanda yake shekara goma ko shekara goma sha biyar ko shekara ashirin da biyar don saboda bugawar zuciyar mutum ma wa'azi ne take mai akan cewa in tabe almautu qarib in a ce an sa ma shekara tamanin zakai a duniya sai zuciyarka ba taman da yake dukkatul kal ta buga to sai ta ce ma in tabe ya rajul sauran tamanin ba sai gwal guda in ta ƙara bugawa sai a ce sauran tamanin ba sai gwal biyu dikkatu qalbil mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawanu bugawar zuciyar mutum wa'azi ne yake yana ce mishi lalle rayuwa yan mintuna ne kuma hannu da yan sakan yanan shine malam yake cewa wa fi sigari tuhawwikunul manaya wa ma tadri bi halika haisu shi'ta wal murad bi zalika fi hadhihi al abyat jumlatan abinda malam yake nihi a wannan abiyat wanda suka wuce anna talibal ilm lalle yawa ɗalibi na ilimi yambagi an ya kona ƙudwa ya kamata ya zamanto ƙudwa ne kamar ya zamanto madubi abin dibawa liman haulahu ga wanda yake kusa da shi fil mujtama dan saboda ana dibawa kai kai ne almajiri kai ne ɗalibin ilimi kai ne kasan ƙalar lahu ƙalar rasul kenan kai ya kamata ka yi abubuwa na kirki wanda in an ga wannan abin za a yi koyi da kai قد تكون قدوة بالفعل أشد تأثيرا من الحديث والدعوة بالقول إذا كوي أكن أي كياه كوي دزنتي فإذا رأى الناس رجلا صالحا بتلاوته وكثرة تعبده وإتيانه للمسجد مبكرا yata'assaruna bihi hatta law lam yatakallam malumai suke cewa idan mutane a gari suka ga mutumin kirki yana yawan karatun alkur'ani salihi yana yawan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala kuma hallo yana yawan zawwa masallaci a lokaci sai kaga irin wannan mutumin yana ba mutane tasiri a cikin rayuwarsu ko da ko bai yi wa'azin ba an yi koyi da shi dan shi yasa wa'azi ba sai a faɗa ba wa'azi a aiki ma wa'azi ka yi wani abu yaro ya koya ya yi wannan abu wannan babban wa'azi kenan alwa'zu bil fi'l wannan wa'azi ne na aiki kenan wanda kuma ya fi shiga cikin zuciya sai malam yake cewa a baiti na 66 wa kuntu ma'a siba ahda sabila wa kunta ma'a siba ahda sabila fama laka ba'da shaydika qad nakasta wa ha ana lam ahud bahar al khataya كما قد خطه حتى غرقت ولم أشرب كمي أم دبر وأنت شربتها حتى سكرت ما يكي تشوى الآن ما زال المنسوه يعاتب الناس هيا ينزل ما لن يسا ونينا من نسيحة لي. أنا ما مال النسيحة يقول وندي ما مال النسيحة يكي تشوى نعم أنت نصحتني كيف كيني كمن نسيحة wa ana sagir fisin kuma ni ƙarami ne a shekaru lakin anta aidan kabir ra'aituka fi halan tagayyuran min taksir min al-ibada amma kuma hallo na ganka kana babba ka takaita a cikin bautar Allah subhanahu wa ta'ala abinda baka yi bada sai kake yi yanzu wa anta fi shababika kunta mustaqima kuma kai lokacin da kake yarintar ka ba ka yi wannan abun ba dan me yasa yanzu zaka yi shine malam yace wa kunta ma'asiba ahada sabilan lokacin da kake yarinta ahada sabilan kai fa hanyar ka ta kirki ce yani kunta fi sibaka anta sheikh a yarintar ka ka kasance kai fa latijo ne akwai yaron da ake ce ma latijo dan saboda yana abu na manya to shi ne kai ko a yarintarka kamar latijo ne dan me yasa kana yarintarka baka yi ba sabon Allah sai a yanzu ka girma latijo famalaka ba'da shaybika qad nakasta famalaka lamma kabarta wa zahara shayb fika dan me yasa sai da ka girma ne bayan kayi furfura qad nakasta kuma hallo ka warware wannan alƙawarin naka tun kana yaro nakasta bi ma'ana nakasta al-ahad ka warware alƙawari nakasa kenan warware alƙawari sun ma'atabahu sannan dai malam ya sa ana mai nasiha wa qala wa ha ana lam ahud bahar al-khataya gani ni bin yi ba bin shiga ba cikin kogin saba ma Allah subhanahu wa ta'ala kenan yani wa ana sagir maktarabtu hataya wa anta al'an kabir wa baligun wa taf'alu zunub ni ga yaro ne banda wannan abin da kake yi amma kai kuma yanzu kana wannan abin kama kad huddahu hatta garikta ni ban shiga cikin wannan kogin na saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba kamar yadda ka shiga cikin wannan kogin har wannan kogin ya durmiyar da kai yani akasarta zunub yanan malam anan shabbaha zunub bil bahar allazi yugrik malam ya shabbaha da saba ma Allah subhanahu wa ta'ala da tafki wanda yake cinye mutum ita kuma az-zunub tugrikul insan zunubai suna dirmiyar da mutum dan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗa a cikin suratul shar ay wa wada'na anka wizrak allazi anqada zaharak shi annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya wanke mai wa'annan abubuwa amma duk wanda ba a wanke mai ba in yayi garaje wannan zunuhin sai ya darmiyar da mutum wal iyazu billah walam ashrab humayyan ummu dafri malai yake cewa bin sha giya ba uwar duniya ummu dafar bi mana ummu duniya wa anta sharibtaha kai kuma ga ya latijo ne ka girma ni ina yaro ma ni ne kamata in sha bin sha ba kai kuma kana latijo ka ringa shan giya hatta sakirta har kake maye kenan haza lakabun yutlaq alal khamar ummu dafrin wa alal dunya kenan ana ce ma ummu laraba daga sun ce ummu dafar uwar duniya kawai ana nihin giya ne sai malam yake cewa ولم أشرب كمية أم دفر يعني لم أشرب حب الدنيا في قلبي kamar malam anan ba giya kaɗai yake so ya ce ba ni ban sa ba san duniya a cikin zuciyata ina yaro kai kuma ga ya kala tijantaka amma san duniya kake yi ana lam ashrabu al-khamr wa lam uhibbu ad-dunya wa anta tashrabu al-khamr wa tuhibbu ad-dunya wa anta aqrabu ila al-maut kai kuma alhali kayi kusa da mutuwa kayi kusa da kabari idan ma ana nasiha ce yake umuman ko yasa ake min yana latijo da dukkan latijawa duk lokacin da mutum ya kai shekara arba'in to duk wata hayaniya ya kamata a ce ya bar wannan hayaniya ya ringa bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala dan saboda latijo yake ba yaro ba dan shi yasa annabta ma ba a ba mutum annabta Allah subhanahu wa ta'ala bai ba annabi annabta sai ya kai shekara arba'in don saboda ka san ya kamata to don me yasa ka kai irin wannan shekarun tsakarin ga mantawa da ka tara shekaru ka ringa saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ka ringa abubuwa wanda su yaran ma ya kamata su yi amma yaran busa yi kai ne ya kamata in ana wannan abun a unguwa ka hana amma kai kuma ka ringa yi kai ne wai kamata a ce yara in suka tashi su ringa koyi da kai amma kai kuma ka ringa wannan abun nan shi ne malam anan yake mana bayani akan cewa mutum ya yi hankali sai malam yake cewa walam an sha bi asarin fihi naf'un har yanzu malam ya sa wani yana mai nasiha yake cewa kai fa latijo yaro yake cewa walam an sha bi asarin fihi naf'in ban rayu ba a cikin wani zamani kamar yadda ka rayu a ciki zamani na kirki wa anta na sha'ata fihi kai kuma ka rayu a wannan lokacin ba wa man tafa'ata amma kuma hallo ka gaza amfanuwa da wannan zamanin na kirki da ka rayu a ciki nan malam ana yana cewa anta ishta fi zamanin ulama wa tadris wa hilaka ilm wa mastafatta minhum kai ko ka rayu a zamanin malamai da zamanin da ake ba da lokaci a ta koya ba mutane karatu da halƙoƙi amma kuma hallo baka amfani da wannan abun ba amfanuwa babba ya ce wa ana lam alhaq zalika amma ni fa ban haɗu ba ban yi rayuwa ba tare da wa'incan mutanen na wancan zamanin na kirki amma kuma hallo bin hau ba irin wannan abin da ka hau na saba ma Allah subhanahu wa ta'ala limaza farratta fi janibil ilmi wa lam tujalis ulama kenan malam huna a takaice ka annahu yaqulu laka intabi an yaqula laka ahadun hazal kalam kamar malam yana cewa kai hankali kan wani ya ringa gaya ma irin wa'annan abiya inda na zana iza ka birta idan ka girma ويقول لك سي أتيما أين أنت وأنت في المدينة أين كفي كنا مرايا با كنا قوية با حي ينزوك إيا بفاتحة سيديا زكا غمتن أجري da malamai da masallaci ana ta karatu da makaranta iri-iri ta sahe ta rana ta dare ta yara ta manya amma kaga fatiha bai iya bayyana alhamdulillahi kuma ya kai shekara wajen arba'in ya kai shekara wajen hamsin yana alhamdulillahi ana alhamdulillahi kamar shi ne malam yake mana bayani anan kana ina alhali kana gari gari cike da makaranta gari cike da malamai baka koyi wannan abun ba haka bari wanda yake can karkara babu wayannan makarantun a can ya iya kai baka iya ba shi ne malam yake cewa kana ina ne kenan malam anan kamar yana mana bayani akan cewa aina anta fil madina wa jaa ahlul qarya wa dafa'u bi madinatika yan karkara sun zo cikin garinka kuma hallo sun amfanu da ilimi na malamanka kai kuma komi baka sani ba kana unguwa unguwa da makaranta amma daga alhamdu baka kaiwa daga kula uzu rabin nasi baka kaiwa alam tara kaifa dan wata unguwa ya zo ya karu ya sauke alkur'ani kai kuma an aihe ka a wannan unguwai wannan kenan kai ya kamata ku kai ne makwabci a hak wanda ya kamata a ce ka fi amfanuwa da wannan makarantar amma ka bari sai wani ya zo daga wata unguwa ya cinye wannan gara basai shi ne malam yake cewa walam an sha bi asarin fihi naf'un wa anta nasha'ta fihi wa man tafa'ta sai malam yake cewa walam aqlul biwadi fihi zulmun malam yake cewa wa anta halalta fihi wa anta hatta yani anta al'an tatakallam fi hadha ar-rajul wa hadha ar-rajul kai kana ta zance akan wannan namijin ya yi kaza wannan mace ta yi kaza tazlimuhu bil giba kana ta zaluntar su da yi da su da gulma wan namima da hada fada wa takzib alaihi kuma hallo kana ƙarya akan wani yace amma ni kuma banna wannan abin alhali ni yaro ne kai babba zaka ringa wannan abin falima za ta takallam fil nas dan me yasa zaka ringa zance akan mutane wa tazlimuhum kana zalunta su kana yi da su ki badalan min haza maimakon wannan je ka a koya ma karatun da zai amfane ka man ya kai wanda ya tara shekaru tare da shi shine ke cewa wani ahlul biwadin fihi zulmun ni bin shiga ba cikin kogi na zalunci wa anta halalta fihi wanta wanta wanta hatta kai kuma ka shiga cikin wannan kogin na zalunci har ka hallaka a ciki yani ka annaka sakanta fi baiti zulmi kai kamar ka zauna a cikin wani gida na zalunci ne fa yuhazziruhu kenan an min zulm malam anan yana yin tahziri akan yin zalunci barantana mutumin da ya girma ya shekaru da yawa zalunci ba he cin dukiyar mutum ba ko amshe musu wani abun su a'a zalunci yi da mutum ma zalunci ne annamimanci ma zalunci ne sai malam yake cewa laƙar sahabta a alaman kibaran gaya a lokacinka ka yi abuta da manya-manyan mutane masu girma yani fi baladika ulama kiba a garinku akwai malamai manya wa jalastahum kuma ka zauna da su wa araftahum kuma ka san su wa nazarta ilaihim kuma hallo ka yi dibi zuwa gare su wa ma a zalika mimma yusab amma duk da wannan haka abin regretan shine ana lam araka iktadaita biman sahibta ban ga ba ka amfanu kayi koyi da wayannan mutanen kwaran da ka zamna da su lam taqtadi bihim fil ibada ba kai koyi da su ba a cikin bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala wala ilm ko kuma neman ilimi wala fi silah ba kai koyi da su ba akan zama na kirki wala fi sabar ba kai koyi da su ba akan ka dauki hakuri fa yajib alayka musahabati ahli ilmi wa an taqtadi bihim to ya kamata in kai abunta ko zama ko makwabtaka da mutanen kirki kai kokarin ka koyi aikin wannan na kirkin da suke yi masu nagarta duka wannan abiyat inna a takaice lokaci ya yi malam bai ida ba wannan zancen a satin sama zan mu ida wannan zancen da malam yake a takaice malam abin da yake mana bayani kullum dan adam musulmi ya ringa ma kanshi hisabi kahin wani ya mai wannan hisabi a nan duniya kuma ya ringa ma kanshi hisabi kahin gobe alkiyama ta zo Allah subhanahu wa ta'ala ya mai hisabi hasib nafsaka qabla an tuhasab ka ringa ma kanka hisabi ka ringa dibi ka gani jiya da yau meye na ci gaba a cikin bautata na firfiru wa inne ne da ban na yi wa insu wanne ne na ƙara ba amkin ƙirga shekarun ba ba amkin yawan anniversary ba daga kowace shekara ta zo kana kwaikwayon turawa kana ɗorawa a saman sitaci kana anniversary ɗinka nan da 'yan mintuna kaɗan nan da 'yan mintuna kaɗan abin da ya kamata ka sa makon ruwanka a waccan shekarar mikai a wannan shekarar kuma hannun mikai kullum shekaru ƙarawa kake yi kana ta ƙara shekaru to abauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kai kana ƙara ma kanka wani evolution kana wani ci gaba da kana nafila biyu kake yi a wuni yanzu ƙara mana ta kai hudu a wannan shekarar tun da kana alfahari da shekarar قل للذي أدى سنين مباحرا يا صاحي ليس سر في السنوات كتيما وانت يكي ina ya shekaru yana ta alfahari yana anniversar ina anniversar ina kaza ka gaya mai ka ce kai kai kowawa ne ba abun fa ba a shekaru yake fa wannan wa shekarun naka kusa ne da ramin da kake ya kamata ka ringa dibawa a wannan shekarun naka kullum mi kama Allah subhanahu wa ta'ala mi kai ka yi ƙoƙarin ka ganar da wani addinin Allah subhanahu wa ta'ala ka yi ƙoƙari da bakka tashi sallar asuba ka dinga sallar asuba ka yi ƙoƙari da sallar la'asar bakka yin ta a jami'i yanzu ka yi da muka kawo misalin sallar asuba da sallar la'asar don saboda salloli ne masu mahimmanci guda biyu a wannan lokacin da sanyi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk wanda ya sallace su ya shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya ka hadisi duk mai wasa da su daga nan kake gane munafiki annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo hadisi ingantacce duk wanda yake barin sallar la'asar take barin shi a cikin jam'i kamar ya isko gidan shi ne ya yi gobara da matan shi da yaran shi duka sun kone ka annama hurika ahlahu aw wutira ahlahu kamar ya yi asara iyalan shi ne ga baki daya اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين